بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar asabar safiyar 25 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama daidai da tara ga watan disamba shekarar miladiya 2023 a wannan masallaci na Abu Huraira da ke nan birnin Sokoto dan gabatar da daura ta dalibai ubangiji Allah ya samu amfana ba tare da wani dogon mukaddima dogon mukaddima ba wannan dan littafi mai suna ma'alimu ma'alim fi sirati abi darda radiyallahu anhu wato wasu milestones wasu alamu wasu abubuwa masu muhimmanci da za mu tsinci wasu darussa daga cikinsu ƙarƙashin tarihin wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu darda duka abin da ke cikin littafin nan maganganu da aka kwafo daga mabambantan manazarta aka hada su don su ba da wani abu kankani da mutum zai iya fa'idanta da shi kuma ya buɗa masa damar ya sake komawa cikin waɗannan ummahatul kutub don ganin ƙarin abubuwa game da tarihin wannan bawan Allah tarihin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da waliyai da sarakuna da ainihin wato jarumai da masu bautar Allah sufaye zahidai wani abu ne sananne a cikin sakafa ta karatun addinin musulunci cewa malamai suna ba da muhimmanci akan irin waɗannan tarajin ɗin saboda matsayin haka wajen tantance sanin su waɗannan mutanen sani na hakika abu na farko sannan kuma don ɗaukar darussa da izina daga irin abubuwan da suka gudanar a rayuwarsu na alkhairi da kuma koyi da waɗannan alkhairai wanda kuma aka samu wata tataɓar za ko wani kuskure a ainihin wato sai da za a guje ma wannan kuskure da ya faru a rayuwar wani daga cikin su a sauraka za mu ga malaman musulunci sun ba da muhimmanci wajen nazartar tarihin sahabbai da tabi'ai da malamai da sauran mashahuran mutane zaɓi akan abu darda'i zaɓi ne ba zan iya cewa kawai musadafa ba na lura da cewa duk da sahabi ne mashahuri a gun malamai na ce malamai na nufin waɗanda da gaske malamai ne amma mu kaman gama garin mutane ko waɗanda muke harkar ɗalibta galibi ba mu san shi sanin da ya kamata mu san shi ba da yana cikin malamai a cikin sahabbai yana cikin makaranta alkur'ani yana cikin waɗanda ya kamata a san su ɗin sani na gaskiya to amma bai samu wannan bai samu wannan tagomashin ba da gaskiya abin da ya bani mamaki watakila na faɗa a nan ma za a yi mamaki shine darda'u ɗiya ce mace gare shi mafiyan mutane tsammaninsa namiji ne eh har da haka za ga ana sa mutane maza suna dardau kaga wannan kamar a sa mutum suna hajara ne aga daga ji an san dai ba nashi bane suna saboda haka ban ce sunan ka dardau gobe ka je ka yi affidavit ba kana iya ka bar kayan ka amma dai ka san sunan mace ne to a shahid shine kaga rashin rashin sanin shi da bami ba ya kai ga har wannan kuskuren rashin saninsa gare mu shi haifar da irin wannan kuskuren watakila ko kuma saboda sunan babu ta'un a jikin shi amma dai mun san alamatu ta'anis a jikin sunaye har da alhamza irin wannan amma mun fi gane ba irin su aishatu khadijatu hafsatu mun fi gane wa ire-iren su wallahu musta'ab to za mu tsallaka kai tsaye zuwa ga al-ma'alam al-awwal wato alama ta farko ko kuma milestone na farko menene milestone da Hausa aka maka Allah irin alama da ake sakawa ta fegi ko abin nan haka da ake ce mishi a hausa kutuna bikam ko ko milestone milestone da turanci ne shi nake shi yake zuma a kwalwata to alama to tubali na tubali na farko wane ne abu darda اسمه أويمر ويقال عامر بن عبد الله ويقال قيس ويقال ابن زيد بن قيس بن أمية بن بن عدي بن كعب الأنصاري أوكي بن أنكو الخزرجي يا في شهرة أويمر وندا تسجيل لنا عامر wasu malaman kuma tarihi suna ganin asalin sunan Amir ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da Uwaimir irin tasgiri na lutsufi haka kamar da za mu ji a wani bangare na wannan karatu insha Allah amma dai an fi ya fi shahara da Uwaimir din wasu kuma suka ce sunan shi Qais ne Uwaimir ibn Abdullah ko Amir ibn Abdullah wasu kuma suka ce Uwaimir ibn Zaid ne amma a can saman duka nasaba iri guda ce Qais ibn Umayya ibn Adi har zuwa ƙarshen nasabarsa dangi ne na Khazraj ɗaya daga cikin wato muhimman ƙabilun nan guda biyu na Al-Ansar radiyallahu anhum ajma'in a sahibu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bil ijma' sahabi ne ya zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa muqri'u dimashqa wa qadiha kuma shine al-muqri wato mai karanta da al-Qur'ani sai ki ce al-muqri wanda ya zauna a ƙasar dimashku da sauran yankunan ƙasar sham ya ta karanta da alƙur'ani kuma alƙali ne an naɗa shi alƙali a wannan yanki wa shehu shiyuhiha kuma shine malamin da ya yaye malaman addinin musulunci a wannan tabaka ta tabi'ai a ƙasar dimashku wa ahadu hukama'i ummatin muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ne mai hikima Allah ya huwace mashi hikimomi wanda zamu ji wasu sashi daga cikin su mashhurun bi kunyati ya fi shahara da abu darda'i din a cikin ilimi na na, rijal akan tantance malamai ko dai wanda suka shahara da alkunya ko da suka shahara da suna akwai ko wanda zai zama alkunya ita ce sunansa kamar irin abu bilal al-ashkar al-ash'ari akwai shi a cikin sahabbai akwai wanda alkunyarsa ita kadai aka sani ba a san sunan shi ba sunan ya bace kaman irin abu anas irin suna nan da yawa akwai wanda lakabinsa wata alkunya ce kamar sayyidina ali yana da lakabin abu turab akwai wanda an san alkunyarsa amma an yi sabani game da sunan shi kamar yadda muka ji a nan misali akwai wanda an san sunansa an kuma san alkunyar tashi amma ya fi shahara da alkunya kamar abu hanifa an san sunansa annu'man ibn thabit amma an fi kiran shi da alkunya kamar abu huraira an san sunan an san alkunyarsa amma an yi sabani akan sunansa kamar yadda yake cewa wajen magana 40 mafi shahara shine abdurrahman ko ibn sakhar to suna nan da yawa waɗannan abubuwa ne na tantancewa da malamai suke kulafuci a kansu saboda tantance abubuwa shi ma ya shahara da alkunyarsa ta abu darda al-imam bukhari a cikin kitabut tarih yana cewa sa'altu rajulan min waladi abi darda na tambayi wani mutum daga cikin jikoki waɗanda zuriyarsa na ce mashi menene asalin sunan wancan kakan naku cikin sahabbai yace amir ibnu malik wa laqabuhu uwaynir shi tumu da abinda muka gada sunan shi Amir ne ibn Malik amma laqabinsa ne Uwaynir wannan wata magana ce da Imam Bukhari ya kauta a cikin At-Tarikhul Kabir wallahu a'lam sai al-ma'lam ath-thani sana'ul ulama'i alayhi Abu Darda'i ya samu yabo mai yawa a gurin malamai tun daga kan malamin sa farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tsararrakin shi cikin sahabbai da kuma sauran waɗanda suka rubuta tarihinsa daga ciki suka ce alimamu tabarani ya ruwaito fi musnadin shamiyin alimamu abul qasim tabarani na da littafi mai suna musnadu ash-shamiyin banda sauran littafan shi da ka sani kamar al-ma'ajim thalasa marubuci ne da yake da rubuce-rubuce da yawa akwai kitabud du'a akwai shamsul shamiyin akwai makamantansu to ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakimu ummati uwayya ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan kambin cewa ne hikima ne shi a cikin al'ummata amma dai isnadin mursali ne na tsammanin mun san me mursali ko duk da haka ana isti'inasi da irin waɗannan hadisai masu isnadoji da suke da matsaloli ‘yan kaɗan haka tunda ba wani hukunci yake bayarwa na shari'a ba ba a wurgar da shi wa wasu zahabi bai kauli al'imamu abu abdullahi zahabi a cikin littafinsa mashahuri sir alamin nubala da ya zo tarjamarsa yake cewa al'imam wannan ma inji ne sa alhamza a sama al'imamul kudwa qadi dimashq wa sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أبو الدرداء حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق كرارا دمشق أنا جتشي wani limami ne abun koyi alƙalin ƙasar dimashka abokin zaman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sunan shi ko alkunyarsa abu darda mai hikima cikin wannan al'umma sannan sayidi wato jagora shugaban makaranta alƙur'ani a ƙasar dimashka walamma hadarat mu'adha lil wafatu sayyidina mu'adhu wanda ajiya muka ji wani tambihi game da matsayin iliminsa sayyidina mu'adhu dan jabal Allah ya kara masa yadda yana daga cikin manyan malamai cikin sahabbai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ma ya tafi Yaman ya karantar hasali ma sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana wajen wannan assignment din yana wakiltar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karantawa a ƙasar Yaman to lokacin da ya zo mutuwa ta riske shi ƙaru sai mahalarta gare shi suka ce masa ausina Allah ga ta malan kai mana wasiya fa qala al ilmu wal imanu makanahuma yace ilimi da imani ku neme su a inda ake tsammanin su ku nemi ilimi a wurin masu shi ku nemi imani a cikin shari'ar musulunci kenan a cikin alqur'ani da sunna ku neme su inda suke manittagahuma wajadahuma kuma duk wanda ya neme su zai samu duk wanda ya nemi ilimi zai samu wanda ya nemi imani zai samu aka ce qala huma thalatha ya maimaita wannan kalma har sau uku sannan sai ya ce faltamisul ilma inda arba'ati ina muku wasici da ku ci gaba da neman ilimi a bayana a gun mutane guda hudu inda uwainir abid darda wa salman al-farisi wa ibn mas'ud wa abdullah ibn salam ya lissafa waɗannan a matsayin waɗanda ya yarda da su cewa a ci gaba da neman ilimi a wurinsu kaga ya samu shaidar ɗan ƙunshi sahabi allazi kana yahudiyan fa aslama wancan Abdullahi dan Salam kenan ko wa ibn mas'ud haka ibn mas'ud yana cewa ulama'in ulama'un nasi salafatu malamai a cikin al'ummar nan ta ta zamanin su cikin zamanin da suke rayuwa yace akwai malamai muhimmai guda uku wahidun bil iraq akwai ɗaya a ƙasar iraki wa akharu bisham akwai daya a kasar sham ya'ani abu darda wannan na kasar sham din abu darda yake nufi huwa alladhi yahtaju wa huwa yahtaju ila alladhi bil iraqi ya'ani nafsa yace wancan malamin dake kasar sham yana bukata zuwa ga malamin dake kasar iraki yana nufin shi kansa kenan wa huma yahtajani ila alladhi bil madina yace su duka biyun kuma da na iraqin da na kasar sham su kuma suna bukata zuwa ga ɗayan malamin wanda shi kuma a lokacin yana madina ya ne aliyyar radiyallahu anhu ya nufin sayyidina ali Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayansu wato yana nuni zuwa ga yadda ba sa raina junansu wajen buƙatuwa zuwa ga abin da ke wajen junansu na ilimi da da yake isnadin wannan riwaya ba ifi وعن عبد الرحمن الحجري قال قال أبو ذر لأبي الدرداء ما حملت ورقاء ولا أذلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء ya ce babu wani lungu ko wani wata ƙasa da take inuwa wata bishiya da ke wani inuwa ko wata ƙasa da ke ɗauke da wani wanda ya kai ka ilimi ya kai abu darda wannan in ji abu zarin kifari yake masa wannan shaida yana nuna matuƙar amincewa da iliminsa da ɗan uwansa abu zarin kifari radiyallahu anhuma wa an masurukin kala wajattu ilmas sahabati intaha ila sittatin yace ni na riski cewa na gano cewa ilimin sahabbai yana tikewa ne zuwa ga wasu manyan malamai guda shida cikin sahabbai Umar wa Ali wa Ubay wa Zaid wa Abi Darda wa Ibn Mas'ud thumma intaha ilmuhum ila Ali wa Abdullah yace waɗannan mutanen da Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu da Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu wa Abi Darda ibn Mas'ud radiyallahu anhuma waɗannan yace su ne gaggan malamai a cikin sahabbai wato waɗanda suka daɗe suna karantarwa kuma suka jajirce wajen aikin karantarwa waɗanda aka same su da ilimi mai zurfi to babu kama waɗannan ce to daga baya kuma bayan shuɗewan waɗancan da suka yi ta rasuwa sai ya zama ilimin ya taƙaitu akan mutane guda biyu aliyu da abdullah masruq mutumin kasar ina ne iraki to mu kiyaye idan malami a kasar iraki kaji ya ce abdullahi kawai to ibn mas'ud yake nufi idan ko mutumin kasar makka ne ya ce abdullahi to ibn abbas ne idan ko mutumin kasar madina ne ya ce abdullahi to ibn umar ne idan ko mutumin kasar misra ne ya ce abdullahi to dan amru dan as sauraka sukan faɗi abdullahi su shiru sai ka duba ɗan wane gari ne ya faɗi abdullahi shi zai alamta maka ga abdullahi da yake nufi na fata mun gane kowane gari suna da irin wannan ɗabi'ar yanzu a nan cikin sokoto akwai wanda in an ce malam a wata saha to an san malam wane bai buƙatar ta'arifi da an ce malam wane za a tunani misali yanzu a garin ba kwa da farfesoshi da yawa ba amma a cikin saha ta ahlus sunna da zara an ce farfesa ba sai an ayyana ba an san cewa ana nufin farfesa Muhammad Mansur ko to wataƙila kuma ka je Kano suka ce farfesa su kuma wannan suke nufi daban don sanin wannan yana sa ka fita daga ruɗanin rashin gane abubuwa wa qala Khalid ibn Ma'dan kana ibn Umar yaqulu hadithuna anil aqilain Abdullahi dan Umar yakan faɗa yace kai ku ba mu labari ku karantar da mu ilimi daga mutanen nan guda biyu masu kaifin hankali fayuƙalu manil aƙila ne sai a ce suwa kake nufi fayuƙulu mu'adun wa abu darda yana musu take da cewa mutane ne biyu masu hankali wannan dai yana nuna mana shaidar da sahabbai suke wa junansu ta alkhairi da fatan alkhairin da suke wa junansu da yadda kuma suke bayyana wa duniya alkhairan junansu ina ga yana daga cikin darasin da mu ɗauka a wannan gabar cewa sahabbai suna da wato kyakkyawar zuciya farakar wajen faɗin alkhairin junansu da bayyana shi ga duniya mu yanzu zaka iya zagayawa wani malami yana rayuwa a wata ƙasa ko wani gari ba za ka taɓa jin wani ɗan uwan shi malami ya faɗi kalma a kan shi da kirki ba ba dan bai san kirkin ba dan saboda shaɗan ya danne zuciyar ba ta iya furta alkhairin ɗan uwanta Allah ya tsare mu al-ma'lamu thalith islamuhu yoshe abu darda iya musulunta kan abu darda mimman ta'akhkhara islamuhu min al-ansar qalilan abu darda yana daga cikin waɗanda basu musulunta da wuri ba cikin ansar mun sani a tarihanci cewa gidaje da dama cikin mutanen madina sun musulunta kafin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso madina waɗanda suka je suka yi masa mubaya a aqaba sun zo sun ta yada musulunci an ya shiga cikin dangi daban-daban da kabilu da anguwannin madina to amma shi bai cikin waɗanda suka samu wannan tagomashin a farkon al'amari wa kana ya'budu sanaman an zo ana musulunci a Madina shi kuma har lokacin yana da gunki shi da yake bautawa fa dakhala Abdullah ibn Rawaha wa Muhammad ibn Maslama baitahu waɗannan suna cikin matasan sahabbai jarumai ƴan kishin addini waɗanda irin sun iya takife din ba su da tsoro sahabbai dan masu kuma dan maslama su ne suka kashe kabul kabul al-ashraf wani takaddarin bin nan ba Yahudan ne mai zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullahi dan Rawaha mun san cewa komanda ne daga cikin shuhada na Mu'ta ko mawaki kuma cikin mawakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan guda biyu sai suka shiga gidan suka mamaye shi baya nan fa kasara sanama suka je suka kakkarye wannan gunkin irin aiki Annabi Ibrahim suka yi suka yi watallahi da akidan na asnamu to faraja'a faja'ala yajma'u sanam dai go sai ga an karya mai gunki ne na icce sai ya fara tattara shi wuri guda yana so ya ya gyara shi wa yaqulu wai haka hallan tana'ata ce kai canka ya kai wannan gunki ba za ka iya kare kanka ba me hana ka kare kanka ala dafa'ata an nafsik baka baka iya protecting kanka daga daga zaluncin mai zalunci faqalat ummu darda sai matarsa ta ce law kana yanfa'u aw yadfa'u an ahadin dafa'a an nafsihi wa nafa'ak yayin da zai iya aida yayin wani abin arziki kai ma da ya maka wani tagomashi ba abin da zai iya ne to da ji wannan magana sai ta yawo a kwakwalwar shi sai Allah ya cusa mashi fahimtar cewa wannan bautan gunki bata lokaci ce shiriri ta ce faqala abu darda ya iddi lima an fil muktasal yace mata samun ruwan wanka fagtasala wa labisa hullata sai je wanka sai saka hulla abun larabawa shine kamar yanzu a ce complete set na kaya na'am وذهب ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ابن رواحة مقبلا yana isowa mazaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Rawaha yana zaune da ya hange shi sai sai ya tsorata fa qala ya rasulullah hadha abu darda ya manzo Allah gafa abu darda ina wa ma urahu illa ja'a fi qalbina wallahi akwai laifin da muka mishi ina ga ya biyo sawu fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ja'a li yuslima inna rabbi wa'adani bi abin dardai an yuslima ce karka da mu ya zo musulunta ne Allah ya bani ya muna alƙawarin cewa zai musulunta al-imamu zahabi ya ambaci wannan kissa a cikin sirwa lamin nubala kuma tana cikin littafin ha'ila wa hilatul awliya ta abu nu'aymin al-asfahani da littafin tarihul islam na shi al-imamu zahabi da wurare mabambanta to wannan yana daga cikin mashhurin labarin musuluntarsa cewa ya yi jinkiri a musulunci amma ba jinkiri mai yawa ba lokacin an yi badar saboda yaƙi na farko da ya halatta shi ne uhud kuma wannan kissa ita ce dalilin musuluntarsa a tarar da gunkin shi da ya yi a kakkare kaga wannan yana tabbatar da tun a jahiliyar mutum ne mai hankali wato da ya ga abin da ya faru sai ya tsaya ya yi tunani ya yi rizinin da kanshi kuma sai ya fahimci cewa da akan kuskure yake yanzu kuma lokaci yayi da zai gyara to abin da ake so kenan duk sanda ka fahimci kana kan wani kuskure kai marmaza ka dauki matakin gyara kada ka ji kunyar cewa za a ji ai ka canza daga kaza abin alkhairi ne ka gane kai kuskure ka gyara a lokacin inda ya sa girman kai ce to mu dai kawai za mu ci gaba da abin da muka saba abin da muka iyayenmu suna yi to da wataƙila sai ci gaba da zama a cikin lissafin kafirai Allah ya tsare mu daga kafirci wa an jubair عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني إسلام أبي الدرداء فأسلم شيء الله يمنع القول أبو الدرداء زي مسلمتكما يا مسلمتكم وقيل أول قول كما أكتشي إن أبو الدرداء أسلم يوم بدر يا مسلمتني رانا يكن بدر أما بيجي بدر أبا وشهد أهدا ما يجي يكن أهد وفرض له عمر في أربعمائة يعني في الشهر ألحقه في البدريين sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da ya kama halifanci yana ba da utiyat wato kamar a ce fansho kenan ko kuma albashi ko dai wani ko palliative ko allowances ko da ake ba sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina abubakar shi a siyasar sa yana ba da flat rate ne duka kuɗi iri da yake bayarwa da wanda suke asabiqun al-awwalu da wanda suke ansar da wanda suke quraishu da wanda suke a cikin tulaka kowa inda kai sahabi ne to eh misali a ce dirhami 500 to kowa dirhami 500 mazan su da matan su to Umar da yazo shi kuma sai ya canza wannan policy din sai ya ce to kowa a bashi gwargwadon sabiqatuhu fil islam su wane ne suka shiga musulunci da farko farkon nan 'yan makka wanda suka zauna a darul arkam waɗanda aka hana su fitowa masu bayyana musuluncinsu waɗanda aka cutar da su sai musu salari daban skill ɗinsu daban sannan waɗanda suka musulunta watakila daga farkon hijira zuwa shekara kaza ko zuwa badar salarinsu daban wanda ya je badar yana da allowance na zuwa wannan badar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da nasu salari skill na madin su na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bambanta kowa gurgudan ijtihadin sa yadda ya fahimci gurgudan muhimmancin aikin da kai wa musulunci da rigirgen da kai to ko waɗanda wataƙila zai zama sun ɗan yi jinkiri kaɗan ba su shiga cikin wata falala ba amma sai ya kau da kai ya ce to ba laifi a ilhaƙin su to shine kamar shi Abu Dardai shi ne aka ce ya ya ya yayi ilhaƙin sa cewa a sa shi a cikin scale ɗin 'yan badar duk da bai je badar ba amma ya musulunta gab da ita immediately after badar ya musulunta babu laifi aka yi haƙin shi da su wannan yana cewa shi babu laifi a ce mutane sa da salary scale daban-daban na 'yan health daban na 'yan mai sunansu 'yan environment daban na 'yan local government daban na 'yan ticoci teachers service kowa a yi mashi gwargwadon hidimar da yake wa al'umma gwargwadon bukatarsa ko gwargwadon bukatar al'umma zuwa ga hidimarsa babu laifi da an bambanta idan maslaha ta, ta hukunta haka to wannan kenan al-ma'lamur rabi shine batu game da ilmu zurfin ilimin Abu Darda wani irin ilimi Allah ya huwace masa Abu Darda ma'dudun fi man tala ala Nabi sallallahu alaihi wasallama wa fi man jama'a al-Qur'ana fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Darda ya Allah ya kara masa yadda ana kirga shi cikin waɗanda suka koyi tilawa al-Qur'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk da jinkirin shi a musulunci jinkirin bai hana shi tsayawa ya koyi ilimi ba mu lura jinkirinsa a shiga musulunci an yi musulunci kamar shekara goma sha biyar zuwa sha shida sannan ya musulunta abinda ya saura zaman shi da manzala sallallahu alaihi wasallam shine shekara kamar a bakwai kenan to amma duk da haka yana cikin waɗanda suka hada alqur'ani tun annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna cewa dan ka zo cikin wata harka ta addini a makare to wannan bai nufi shikenan ka makara a kome kar ka dauka shikenan kai an wuce zaka iya riskan wannan kaukaba ta waɗanda suka rigaye ka ta hanyar ƙwazo da ba da ƙaimi da dagewa ta abinda abu garda'i yake nan har ya zama cewa yana cikin waɗanda suka haɗa ƙur'ani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa an Anas radiyallahu anhu Anas dan Malik yana ruwaito wani hadisi wanda yana cikin sahih Bukhari yake cewa lam yajma'il qur'ana ghayru arba'ati a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma'il qur'ana ghayru arba'a Anas yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma a lokacin mutum hudu ne kadai suka hada alqur'ani Abu Darda wa Mu'adh wa Zaid ibn Thabit wa Abu Zaid sai dai wannan hadisi duk da yake sahihi ne a cikin Sahih al-Bukhari amma malamai suna suna taccakan maganar cewa wannan Anas ya faɗa abin da ya sani ne kawai kamar yadda Al-Maziri ya faɗa a cikin Sharh Muslim yana cewa la yanzamu min qawli Anas لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك أنس yake cewa maziri yake cewa a cikin sharhin muslim bai yiwuwa a ce dan anas ya faɗi wannan magana ta zama da gaske waki haka ne ya faɗa abin da ya sani amma lallai akwai waɗanda suka yi da ƙur'ani bayan waɗannan mutane hudun da anas ya ambata za mu ga kama abu ubaidin a cikin fada'il qur'an ya ambaci wasu waɗanda ba waɗannan ba ya ambaci al-khulafa'ur rashidun al-arba'a al-khulafa'ul arba'a ya ambace su ya ambaci mutane irin su talha irin su sa'id sa'ad dan abi waqas irin ibn mas'udin irin huzaifa da salim maulahu da abu huraira da abdullahi dan sa'id da al-abadila Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Amr dan As ya ambata a cikin mata ma Aisha da Hafsa da Ummu Salama duka a cikin wanda suka hada Alƙur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayi. Saboda magana ta fi fadin yadda Anas yake suranta ta. Wataƙila kuma sai ya zama kamar da wasu malaman suka faɗa Anas yana nufin waɗanda al'amarin hada Qur'anin su ya shahara a cikin mutane. kowa ya san su a matsayin alrammomi makaranta masu yawa alkur'ani hidima idan ka sake komawa cikin wasu masadir waɗanda ba wannan ba kamar littafin abin nan abu amurin dani shi ma ya ambaci wasu daban waɗanda suke su masu haɗa alkur'ani irin su tamim addari irin su ukbatu bin amir irin su ubarta bin samit irin su majma ibn haritha irin sa musa al-ash'ari da wasu su da yawa saboda haka magana Anas anan za ta dauka wannan ma'ana guda biyu ko dai zama Anas ya ambaci abin da ya sani ne a lokacin da yake bada labari ko kuma yana nufin wasu daga cikin shahararrun makaranta alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almuhimmu dai Abu Darda'i yana ɗaya daga cikin waɗanda Anas ya ambata a wannan magana ta shi wadda tana cikin littafin al-Imam al-Bukhari as-Sahih wa amma musnad Abi Darda fa yatakawwan min 179 hadithan hadisan da aka rawaito daga Abu Darda kamar da al-Imam az-Zahabi yake ambata hadisai ne guda 179 haka ne ko 100 wa tis'a wa 70 hadisai 179 kamar da zaka ga yawan su haka gurgurdan abin da ke cikin musnadul imami Ahmad ibn Hanbal da wasu wurare waɗannan duka hadisan shi ne ittafaqa shaykhani lahu ala hadithaini wa farada al-bukhari bi thalathati wa muslimun bi thamaniya a cikin hadisan shi waɗanda suke cikin as-sahihan akwai guda uku waɗanda guda biyu wanda bukhari da muslim suka ittifaki akan su sannan shi kuma Imam Bukhari ya kadaitu da riwayar hadisai guda uku Muslim kuma ya kadaitu da riwayar hadisai guda takwas to yanzu abin da ya kamata mu da muke jin cewa mu ɗaliban ilimi ne to bai kamata ka kwana ba sai ka gano waɗannan hadisan akalla ka gano hadisan shi da ke cikin Bukhari da Muslim wanne da wanne ne hadisan shi da Bukhari ya kadaitu da su su wanne ne waɗanda Muslim ya kadaitu da su su wanne ne kuma abu ne mai sauki gare ka wannan musamman a wannan zamanin kana iya kabi tafarkin da malamai suke bi na ilimi ta hanyar amfani da kamar littafin mizzi tufatul ashraf zai nuna maka su kana iya kuma kai amfani da irin namu na yan na yan na yan zamani da kai google zaka ga su yawa shef google yana nan yana jiran ka ustaz google yana nan yana jiran ka da kai google zaka ga su wallahu musta'an وقرأ على أبي الدرداء عطية بن قيس وأم الدرداء وقال أبو أمر الداني عرض عليه القرآن خليد بن سعد وراشد بن سعد وخالد بن معدان وابن عامر waɗannan daga cikin manyan ɗaliban shi waɗanda ya karantar da su alƙur'ani akwai atiyatu ibn qais akwai kuma ummur dar ummur darda to ummu darda guda biyu ce matansa duka alkunya su ummur darda kamar yadda malamai suke faɗi bisan da aka yi magana wanda take da alaƙa da ilimi to sughura ce ummu dardai as-sughura ita ce take da alaka da ilimi al-imamu ibnu asaki ya ba labari cewa asalinta yarinya ce islamiyya da malamin ya karantar da ita ta zama mai hazaka ta iya alqur'ani a hannunsa da sauran ilmomi to da Allah ya mata shi rasuwa sai ya aure ta asalin sunanta kamar da suke fada hujaima hujaima bintu huyay Hujaimatu bintu Huyay ita ce Ummu Darda'i as-Sughra duk sanda aka ambaci Ummu Darda'i da wajen riwaya to ita ce dalibin shi ce kuma matarsa ah yana da kyau kenan a ci gaba da auren dalibai ko kaji suna suna da su abin nan yana da kyau haka sosai kuwa ah eh as-sughra kama kama Na'am. sannan daga cikin ɗaliban shi ha'ira yau akwai Khulaid ibn Sa'ad wanda maula ne gare shi. Maula ne bararren bawon shi ne, akwai kuma Rashid ibn Sa'ad akwai Khalid ibn Ma'adan da Abdullahi ibn Amir mashahurin makarancin nan na ƙasar Sham. Warawa anhu Anas ibn Malik wa Fadal ibn Ubay ibn Abbas wa Abu Umama wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As wa ghayruhum min jillati as-sahaba. akwai manyan sahabbai da suke riwaya daga gare shi cikin su akwai waɗannan Anas dan Malik radiyallahu anhu Fadala da Ibn Abbas da Abu Umama da Abdullahi dan Amr dan As da wasu su cikin sahabbai duka sun yi riwayar karatu a gun wannan malami Abu Musa Abu Darda yana cewa sahabbai suna da wato abin nan kwadayi wurin ilimi suna dauka a gun sa'o'in su da na sama da su da na ƙasa da su kamar da dama malamai suke faɗa bai yiwa mutum yayi karatu ya zama ya samu abin kirki a cikin karatun har sai ya dauka daga na saman shi daga sa'an shi daga ma na ƙasan shi warawa an min tabi'ina daga cikin tabi'ai kuma akwai ɗaliban shi da yawa an ambaci wasu kaman Jubair ibn Nufair Zaid ibn Wahab Abu Idris al-Khawlani Alqamah ibn Qais Qabisa ibn Du'ayd wa zawjatuhu Ummu Darda' al-Alima tace dai waccan din wabnuhu akwai ɗansa Bilal ibn Abi Abi Darda wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Ata ibn Yasar wa Ma'dan ibn Abi Talha wa Abu Abdurrahman al-Sulami وخالد بن معدان وعبد الله بن عامر اليحصبي waɗannan duka ɗaliban shi ne za mu ga ɗaliban iri biyu ne akwai mutanen ƙasar sham ko kuma mutanen ƙasar madina saboda inda ya rayu kenan saboda ba da za ka ga wani daga wata ƙasa wadda ba wannan ba ya yi riwaya daga gare shi to dole a fara tunanin ya aka yi suka haɗu ko dai ya je ƙasar sham ne suka haɗu shi ɗalibin ko kuma ya je madina in ba haka dole a yi tunanin ko akwai in ƙatsa'i wa akhiru man za'ama annahu ra'a abad darda al-imamu zahabi ne yake faɗa wannan magana cewa mutum na ƙarshe da ya riya cewa ya ga abu darda'i ya ce shekun asha ila daulatin rashid wani dattijo ne da ya rayu har zuwa zamanin harunan rashid فقال أبو إبراهيم الترجماني حدثنا إسحاق أبو الحارث قال رأيت أبو الدرداء أقنى أشهل يخدم بالصفرة يتي ناغا أبو الدرداء أقنى واتو ميدوغوان هنشي شيني أقنى sannan kuma ashhal wanda idan shi yayi ja kaman wato alamar shekaru kenan watakila ko raunin idan sannan yakhdabu bisufra yana rana gemunsa da jallalli وقال الليث عن رجل عن آخر رأيت أبا الدرداء دخل دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع مثل السلطان شناغ أبو الدرداء إن يشبه مسلاة من الله صلى الله عليه وسلم مدينة yana da mabiya da suke binsa ɗalibai da masu neman fatawa da masu tambaya yace kamar kace sarki ne famin sa'ilin an faridatin wani na tambaye shi game da wata farilla domin sa'ilin an hisabi wani tambaye shi game da wani lissafi ko gado wa sa'ilin an hadifin wani kuma na tambaya akan hadisi wa sa'ilin an mu'udara wani kuma da wata sarƙaƙiya da ta ɗaure mushi kai wa sa'ilin an shi'iri wani ma game da waƙa yake tambaye shi wasu baitoci na waƙa so da malami ne mutafannini to haka suke bin shi ko da yaushe ana bai tambayoyi wa an yazid ibn muawiya qala inna abad darda'i min al-ulama al-fuqaha alladhina yashfuna min ad-da' yace malami ne daga cikin masana fiqh wanda suke warkar da mutane daga cutar jahilci malami ne na gaske wanda idan kana kana da matsala zaka nemi fatawa a gunsa kuma zai baka mafita وقال القاسم بن عبد الرحمن كان ابو الدرداء من الذين اوتوا العلم yana daga cikin wanda Allah ya ba su ilimi Allah ya kara masa yadda ya gafarta masa to bai ga ilimin nan da muka ji Allah ya bashi kuma Allah ya yi mishi ni'ima da ya yi wasu ayyuka na aikin da suka shafi ayyukan ilimi da ayyukan shugabanci da haka aka yi magana a nan akan waza'ifin ayyukan abu darda tasaddara abu darda ilil ikra da dimashka fi khilafati usman wa qabla zalika fi sa'ir bilad sham sayyidina abu darda'i ya tunkara aikin karanta da alqur'ani a birnin damascus musamman lokacin halifancin sayyidina usman kafin nan kuma ya karanta da Qur'ani a sauran garuruwan Sham musamman a Hims ya zauna waɗannan garuruwa ya karantar wa waliyal qaba'a bi dimashqa fi dawlati Uthman sannan kuma aka zo aka bashi wato alƙalanci fa huwa awwalu man dhukira min qudatiha kama qala adh-dhahabi fi siyar imma ana magana alƙali zaunannan alƙali da aka bashi appointment a hukumance a tarihin musulunci to Abu Darda shine farkon alƙalin ƙasar Dimashqa وروى سعد بن إسحاق أم محمد بن كعب قال جمع القرآن خمسة معاذ وأبادة بن السامت وأبو الدرداء وأبي وأبو أيوب فلما كان زمن عمر waɗannan suna cikin manyan malamai a garin Madina cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh da Ubba da Ubada da Abu Darda da Ubay da Abu Ayyub lokacin da Umar ya zama halifa kataba ilayhi yazid ibn abi sufyan gwamnan shi dake kasar sham yazid dan gidan abu sufyan dan uwan muawiya radiyallahu anhuma to sai ya rubuto wa shugaban kasa da wata bukata yace inna ahli sham qad kasuru wa rabalu wa mala'ul mada'i mutanen kasar sham sun yi yawa sun tumbatsa sun cika birane wahtaju ila man yu'allimuhum alqur'ana wa yufaqihuhum suna da tsananin bukata zuwa ga malamai masu karantar da addini malamai masu karantar da alkur'ani ya ce fa'inni bi rijalin yu'allimu lahum ranka ya daɗe ka taimaka mini da mazaji cikin malamai cikin sahabbai ka turo min da su su zo ƙasar sham su taimaka wajen karantar da al'ummata wannan shugaba ne ake rubuta mashi gwamna ne ke neman wannan buƙatar don ilmantar da al'ummarsa saboda yadda suke ba ilimin addini muhimmanci fada umarul hamsata sai umar ya kira waɗancan mutanen guda biyar faƙala inna ikhwanakum qad ista'anu ni man yu'allimuhum alquran yace ƴan uwanku mutanen sham sun nemi taimako na cewa in ba su tura musu malamai bi faqihu fi din fa inni yarhamukumullah bi thalathatin minkum in ahbabtum ci dan Allah ina neman ku agaza mana a cikin ku biyar din nan ku bani mutum uku na tura su wa in tadaba thalathatun minkum falyakhruju idan za a samu wanda za su volunteer to kawai su ambaci sunan su idan ko sai kun yi shawara ne to na ba ku dama ku shawara ku zaba mutum uku fa qalu ma kunna li natasahama sai a ai ba sai an yi qura'a ko an yi wani zabe ba hadha shaykhun kabir wannan suka ce wannan dai ya tsufa dattijo ne shine Abu Ayyub al-Ansari wa amma hadha fasaqim wannan kuma bai da lafiya ubayyu kenan zaka ya rage saura mu'azu da ubada da abu darda sauraka fa kharaja mu'azu wa ubada wa abu darda wadannan uku suka fita suka kama hanyar kasar sham fa qala umar sai umar yace ibda'u bi hims ku fara da garin hims fa innakum satajiduna an-nasa ala wujuhin mukhtalifa za ku samu mutane iri daban-daban fa minhum man yalqan akwai wanda yake da kaifin basira da zaran an gaya mashi karatu zai kama fa idza ra'aytum zalika sai ku tsantsanci waɗannan masu basira din wajhu ilayhi ta'ifatan minan nas da zaran an koya mashi ya dan samu wani abu mai dan kauri shi ma sai a bashi dalibai fa idza raditum minhum falyaqum biha wahidun idan kuka gamsu cewa yanzu an samu kyakkyawan fandisho ga mutanen ƙasar Sham to sai ɗayan ku ya tabbata a wurin sauran biyun kuma sai su ƙara gaba wal yakhruj wahidun ila dimashqa sai ɗaya ya fita ya tafi dimashqa wal akharu ila filistin ɗaya kuma ya tafi filistin wannan sidna umar kenan jama'a gogaggen dan siyasa ke jiyan da yake raba aiki Allah ya ƙara masa yadda qala faqadimu hims fakanu biha hatta idza radu minan nasi aqama biha ubadatu bin samit wa kharaja abu darda ila dimashq suka ji suka yi haka din har suka gamsu da abinda Umar ya ba su na tsari sai suka sai suka bar ubadatu dan samit sai abu darda sai fita zuwa dimashq sai shi kuma mu'adh ya tafi zuwa filistin fama ta fi ta'uni amwas mu'adh ya rasu a wannan mashahuriyar annoban nan ta garin Amawas wadda ta faru a shekara ta 18 kenan bayan hijira thumma sara ubadatu ba'da ba'd ila filistin wa biha mata shi kuma ubadatu shi kuma ya sake fita zuwa filistinu bayan da mu'adhira suke nan yaje replacement din sa shi ma anan ya rasu walam yazal abu darda'i bi dimashqa hatta mata shi kuma a ƙasar dimashqu ya rasu wannan shine aiki mafi muhimmanci da ya a rayuwarsa karantar da alkur'ani tsawon rayuwarsa da ba da fatawa da alƙalanci Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya ƙara masa yadda da shi da sauran sahabbai da na bayansu da kyautatawa bari mu dakata a nan saboda lokaci malam zai karɓa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah